كثيرا قليلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a miladiya za mu dora kai inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka na masjidul ansar kuma an kwalukar gabar jihar domin najeriya insha Allah muna cikin suratul ankabut muna cikin ƙarshen kissar annabi shu'aib da mutanensa ta yadda jiya muka shiga suratul araf muka shiga suratul hud muka tattauna akan abin da Allah ya ce a dangane da waɗannan mutane Allah ce wa ila mana ya akawo shu'aiban فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين yace ya ku mutane ku bauta wa Allah ku ji tsoron ranar ƙarshe ku daina yaɗa barna a bayan ƙasa bayan duk bayanan da muka yi da irin abubuwan da ya yi ta musu na wa'azi kamar yadda zuwa cikin surori to sai suka ƙaryata shi Allah ce fakar da mu na ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين sai suka karyata shi shi annabi shu'aib duk wa'azin da yayi da gargadin da yayi mutanensa ba su bi shi ba Allah ce suka karyata shi ba aka zata murzacifa sai ainihin wato girgiza ta kama su Allah ya girgije su aka halakar da su fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari suka kasance a gidajensu jasimina mayyitin matattu duk suka mutu gaba daya wasu malamai suka ce mutuwar tasu ma ta wulakanci sai dai aka gawa wake wani kan wani wani kan wani shine jasmin kad ulqiya ba'dhum ala ba'd Allah ya jajjefa sashin su akan sashi yanda ka san ana dora buhun hatsi akan dan uwansa haka aka yi ta tara su a matsayin gawawaki sun yi mutuwa ta banza ƙarshen su kenan saboda sun karyata annabi daga cikin annabawan Allah mutane annabi shayi Allah ke to yau kuma za mu shiga kissar adawa da samudawa su kuma bari mu ji me ya faru me Allah ya ce وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labari dangane da waɗannan al'ummomi da suka ƙaryata manzanni waɗannan duk da aka ambata mana al'ummomi ne da suka gabata amma duk sun karyata annabawansu sun karyata manzanninsu ta yadda Allah tabaraka wata'ala ya bambanta yi musu azaba kowa da irin nau'in azabar da Allah ya kashe shi da shi kala-kala Allah ya ce wa adan wa samuda da adawa da samudawa waƙar ta bayyana lakum min masakinihim hakika ya bayyana gare ku dangane da gidajensu bayan Allah ya halakar da su da mazaunansu da suka zama kufai wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kayata musu ayyukansu suka ga aikin su shine abun burgewa suka ga aikinsu na ƙaryata manzanni da annabawa shine abin daidai ya ƙayata musu suka ga suna ijabi suna jin isa da faɗin rai da abin da suke aikatawa wasaddahum an sabil Allah ubangiji tabaraka ta'ala wato ya toshe su dangane da barin hanyar daidai a nan gurin abin da ake nufi wato lokacin da mutum ya rungumi halaka ya mai da ita ita ce sana'arsa to sai Allah ya jarrabe shi ya rinka ganin cewa wannan abin da yake kai din shine daidai sai ya kasa gane hanyar daidai ya kasa gane hanyar gaskiya yanzu misalin adawa su mutanen annabi hud ne alaihi salatu wassalam suna zama ne a wani gari da ake ce da shi ahqaf ahqaf su adawa kenan a hadramaut a yaman Allah bai kyale su ba sai da Allah ya bayani a kansu da halakar da su da ya kamar yadda zuwa cikin surul ahqaf ga samudawa mutanen annabi salihu su kuma suna zama ne a hijir hijir kusa ne da wadil kura sunan wani wuri ne larabawa sun san gidajensu sosai iya sani na hakika saboda suna yawan bi ta garurukan adawa wato su abin abuwan ta garurukan su samudawa suna nuna ce wannan garin na samudawa ne ga karuna shi kuma wani mutum ne mai kudi ya tara dukiya Allah ya bashi taskoki na arziki da Allah ya bada labari a cikin suratul qasas kudin sa makullan kudin sa makullan taskokin dukiyarsa kadai karci madaka dawa majiya karfi ba su isa su dauki wannan makullan ba ga fir'auna maliku misir kenan sarkin misira a lokacin zamanin annabi musa da irin ta'addancin da ya yi da shi da wazirinsa hamana dukkansu 'yan kabilar ƙibdawa ne kafirai sun kafircewa Allah sun kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah duka ya ba mu labarin waɗannan a irin abubuwan da suka yi na rashin kyautawa. Ɗan kuma cikin surul Aqaf, kadimi Allah ya ce a kan waɗannan mutane, adawa kenan.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله
Allah ne yake ba wa manzon Allah labari yake ce da shi ka tuna da dan uwa a Khalid dan uwan Adawa yayin da ya gargadi wa mutanansa a wani guri da ake ce da shi al'ahqaf ba shi kadai ya fara yin wa'azi ba wa kad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah an samu manzanni da annabawa da suka yi ta gargadi akan tauhidi da kira kada a bauta kowa sai Allah suka yi ta karyata su shi ma din annabi hudu ya zo yayi ta wa'azi ya yi ta jan kunne a ahkam suka kinsu imani da shi wa kad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illa Allah me yace da su ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم yana عظيم ce mu tsoron babban rana rana mai azaba babba نعم
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا to فأتنا بما تعدنا إن كنت من shi الصادقين
ma dai kare ta shi aka yi suka ce zuwa kake wai ka zo ka raba mu da abin da allolinmu suke dora mu a kai ka karyata mu ka ce abin da allolinmu suke kiran mu a kai ba daidai ba ne to ka zo mana da duk abin da ka mana alkawari na azaba inda gaske kake yi ko ma meye ma ka gaya wa Allah naka ya saukan mana da duk abin da zai saukan mana inda gaske kake yi ba za mu daina abin da muke yi ba wallahi subhanahu
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم haka
ولكني أراكم قوما تجهلون
yace a ilimi daga Allah yake innamal ilmu inda Allah ni dai kawai ina isan muku da abin da aka aiko ni ne zuwa gare ku wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaykum amma ni ina ganin mutane da ku jahilai ne ba ku da ilimi in banda jahili ba waye zai ce wa annabi wai in ka isa a kawo mana azaba ni dai na isa muku da sako ku jira abin da Allah zai yi
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا Ah, بل هو ما استعجلتم به haka ريح فيها عذاب أليم falamma ra'ahu aridan Allah sai ya rabe su sai aka kawo musu azabar ta hanyar hadiri suka ga gari yayi hadiri gabar ta yi baki kirin yana fuskantar kwarurrukan su da kogunan su suka ce a hada aridun mumtiruna ga wani hadiri zai zubar mana da ruwa yau annabi hudu ya ce bal huwa masta ajaltum bihi ba ruwa ba ne wannan hadirin ina gaya muku ba ruwa ba ne abinda kuka gaggauto ne kuka ce fa'atina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin da dinnan abinda kuka ce ka zo mana da abinda kai mana alkawari na narkon azaba inda gaske ne bal huwa musta'jaltum bihi ri'un fiha azabun alim wannan hadirin ba hadiri bane iska ne wata azaba ne mai radadi a ciki kaga Allah yana iya yi mutane azaba da hadiri sai a ga kamar hadiri ne ashe ba hadiri ba ne iska ce za ta zo ta yi ta tumbuke gidaje ta tumbuke bishiyoyi ta tumbuke mutane ta yi ta ɗaga su sama tana bugawa su waɗannan adawa ɗin mutanen annabi hud suna gadara da ƙarfi suna gadara da lafiya suna gadara sun isa don mutum yana taka ƙasa ji yake kamar zai fasa ƙasa da Allah ya zo yi musu azabar ta wula- wulakanci sai ya sako musu azabar ta hadiri suna murna irin mutum ya ga hadiri zai shiga gida ya huta a sauko ruwan sama a shi ƙarshen su ne yanzu mu je malam تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم haka dai كذلك نجزي القوم
da المجرمين Allah ya sako da azabar ba abin da ta bari iskan nan tudammiru kullu shay'in bi amri rabbi suka waye gari ba abin da suke gani sai gidajensu Allah ce kamar haka muke sakayya mutane waɗanda suke mujirmai ‘yan ta'adda masu barna an gama da labarinsu
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله نعم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
to zan shekara kuma inda muka fara kai da mu an ce ka da qur'ani ji kake kamar wata budurwa a kawo ka kuma asali وقارون وفرعون وهامان ne gari ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض na فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين
muje muje muje فكلا أخذنا بذنبه na فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة haka ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا Mm.
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ya bada labari bayan ya ambata mana waɗannan da adawa da samudawa kuma sai ka mana labarin wa qaruna wa fir'auna wa hamana duka waɗannan jama'a al'ummomi ne da suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzannin Allah walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat da qaruna da fir'auna da hamana haƙiƙa annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqina basu zamanto masu rigayar mu ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala ai Allah yana gaba da kowa fa kullan akhadna bi dhanbi kowanne ɗaya daga cikin su waɗannan da aka ambata muku Allah ya ce kowa mun kama shi da zunubin shi an kama adawa da zunubinsu an halakar da su samudawa da zunubinsu an halakar da su ƙaruna an halakar da shi za mu ji shi ma abin da ya same shi irin abin da Allah ya wa ƙaruna da irin alfaharin da ƙaruna ya yi na kuɗi don ka ga irin yadda mai kuɗi yake da alfahari idan ya samu kuɗi in babu addini sai rashin hankali ya shiga cikin sha'aninsa. kowa mun kama shi da zunubinsa uqubatuhu bima yunasibu uqubar da za ta dace da shi fa minhum man ansalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda aka yi musu ruwan duwatsu su ne adawa me yasa alfahari suka yi suka ce man ashaddu minna quwwa wai waye yafi mu karfi haka suka gaya wa annabin mu za a gaya wa ƙarfi wa ƙalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye ne ya fi mu ƙarfi waye isa kaga alfahari ya shigo sai Allah ubangiji ya zo musu da iska mai bala'in sanyi iska mai ƙarfi tana ɗauke da duhatsu shine man arsalna alayhi hasiba duwatsu hasba al'ard ga bala'in sanyi ga duwatsu a cikin iskar aka yi ta jefa musu duwatsun nan mutum yana zaune a gidansa sai da ya ji wani ƙaton dutse ya- ya rugurguje gidansa da shi ya halakar da dabbobinsa ya ya halakar da shi gabaki daya ta yi ta fasa musu kawuka iskar nan duwatsun nan suka yi ta yi musu ta'adi jini suna ganin kamar wasa ne malam fa minhum man arsalna alaihi hasiba sai aka ce irin kisan da ubangiji ya musu sai garin ya zama gaba ɗaya gangan jiki ne kawai ba kayuka duk kayukan sun fashe in Allah ya saki uban dutse sai ya rugurguje kan mutum sai ya bar gangan jikin shi fa baqiya badanan bila ra'sin ka annahum a'jazu nakhlin khawiya da Allah ya faɗa kenan kamar itacen dibino da aka sare kan ya zama illa itacen ne kawai ko nakhlin munqa'ir wa minhum man akhadathu as-sayha daga cikin su waɗannan mutane akwai wanda tsawa ce ta kama shi ta halakar da shi sune samudawa Allah ya tsayar musu da hujja an kafa musu da dalili fili Allah ya nuna musu taguwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ka koma cikin wa shamsu wa duhaha da Allah ya bada labari can
كذبت كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها haka فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها me ya faru فكذبوه فعقروها sai fadar فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها wala ولا يخاف عقباها Allah da kansa yace kadzabat samudu bi dahwa samudawa al'umma ce mai daga'i da girman kai da nuna isa suka karyata Allah suka karyata manzannin Allah Allah ya aiko musu da taguwa aka ce wannan naqatullah taguwar ubangiji ce annabinsu annabi salihu yace ku kula da wannan taguwar kar ku kashe ta kar ku taba ta ku ci gaba da shayar da ita don ta Allah ce suka ce wannan taguwar ce ta Allah fa kazzabuhu fa aqaruha wani tsinan ne la'anan ne idan ba asa ashqaha mara albarka a ciki ya samu abun tsirewa ya tsire wannan taguwar ya halakar da ita annabi salihu ya ce kar ku kashe ta kar ku taba ta taguwar Allah ne wannan taguwar ita ce ayar da aka nuna musu amma suka karyata annabi suka kashe taguwa shine Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim ba sai na fassara fa damdama ba daga jin damdama ka san bayanin ko Allah kuma yace wala ya khafu uquba baya jin tsoron me zai biyo ba an halakar da su an kashe su gaba daya malam duk wanda yake fada da Allah ya shirya bala'in da zai same shi shi Allah sulhu ake nema da zaman lafiya da shi kawai to kaji samudawa mutanen annabi salihu kenan wanda Allah ya jarabe su da taguwa suka yi duk abin da suka yi Allah ya zuba musu ido ya kyale su da ƙarshe ya halakar da su suka yi ta girman kai ya yi ta yi musu wa'azi suka ƙi su yi imani suka kafirce har ma suka ja kunnen shi annabi salihu suka ja kunnen waɗanda suka yi imani da annabi salihu suka ce wallahi za mu fidda ku a garin nan kuma za mu jajjefe ku gaba ɗaya Allah ya jarrabe su da wannan tsawa tsawa idan ta sauka sai ta mai da su kurare sai mutum ya zama kurma kawai saboda bala'in tsawa da Allah ya saukar tsawar karanta sai ya hana su wani harka gaba ɗaya duk abin da za su yi karan tsawon ya ki tsayawa ba za su iya wata mu'amala ba wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda ƙasa ta kisfe shi girgizan ƙasa aka yi ƙasar ta buɗe ya fada ya nutse shine karuna alladhi tagha wa bagha wa ata yayi daga'i yayi girman kai wa asa daga wa bagha wa ata wa asa ar-rabbul a'la ya yi wa Ubangiji mai girma maɗaukaki girman kai da nuna isa a duk duniya babu mai kuɗin da ya nuna alfahari irin ƙaruna ya yi tafiya a bayan ƙasa da nuna ɗaga'i da kumbura marahan ya nuna alfahari ya nuna shi wani ne kuma ya nuna ya isa ya nemi ya wulakanta annabi Musa alaihi salatu wassalam Karuna shine yace yafi kowa saboda kurin kudin da Allah ya bashi yana tafiya yana mai nuna girman kai da nuna isa da kumbura a bayan ƙasa da Allah ya zo kama shi sai ya nutsar da shi a cikin ƙasar da yake gani yana samanta ba shi kaɗai ba da gidan da ya kashe biliyoyi na zinari ya gina Allah in nutsar da shi in nutsar da gidajen mai benaye ƙaruna da Allah ya so masa mummunan kisa har yanzu dinnan da nake baka labari bai gama isa ba yana tafiya yana ta sulmu a cikin ƙasa ila yawan kiyamaci har Allah ya tashi alkiyama karuna ba zai daina shiga ba shi kuma bala'in da ya gamu da shi kenan malam ka san me sakamakon sa mai kuɗi ne da ya nuna girman kai mai kuɗi da ya nuna isa mai kuɗi da ya fada da Allah mai kuɗi da ya fada da addini mai kuɗi da ya nuna faɗi mai kuɗi da ya ƙi jin wazi mai kuɗi mai taurin kai da yake ganin kuɗinsa shi ne komai da Allah kuma cikin ƙasas ka ba mu labarin me Allah ya ce a kan ƙaruna إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم haka وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
Allah ya maka bayanin akan wa ake so a tattauna maka inna qaruna kana min qaumi Musa qaruna din yana cikin mutanen annabi Musa da Allah ya turo Musa zuwa gare su amma fa baga alaihim ya nuna girman kai ya nuna isa ya nuna fadin rai da kambama da kumbura kamar yadda kuɗi suke haukata mara hankali duk abin da za ka yi saboda kuɗin da kake da shi wallahi ba ka kai garo da ba girman kai da nuna isa wulakanci wa mutane tozarta 'ya'yan mutane tozarta wanda suke ƙasa da kai ashar cin mutunci ɗaura mutane haɗa baki da 'yan ta'adda sayan jami'an tsaro ka yi abin da ka ga dama lokaci ne Allah ya ce ya ba shi dukiyar da bai ba wannan adam ba wa an ce na fa minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawmu la tafrah kacci majiya dawa majiya karfi maciya dawa ba su iya ɗaukan makullai kawai makulli kawai na shagunansa makulli na suto-suto ɗinsa makulli na gidajen ajiye kayansa wallahi kacci madaka dawa ba su isa su ɗauki makullan ba ba su isa ba mutanensa suka ce da shi ka daina alfahari malam duk inda mai hankali yake yana gaya mai kuɗi kar kai alfahari da kuɗin da Allah ya baka duk wanda Allah ya rufa masa asiri a wannan duniya wallahi kada ya alfahari saboda shi alfahari ka san matsalar alfahari ƙarshensa karye mutum yake ka san matsalar alfahari ƙarshensa tozarta mutum yake kai ko mai ilimi ne mai ilimin addinin musulunci yayi alfahari da iliminsa ka jira saukansa ƙasa wallahi sai ya zo ya wayi gari matarsa ba ta irga shi cikin masu ilimi sai ya wayi gari a gidansa ‘ya'yansa ba su amfanuwa da ilimin shi. Haka kuɗi, idan Allah ya baka kuɗi ana so ka nuna ƙanƙan da kai, kar ka yi alfahari, ballantana ma kuma ka shiga gonar faɗa da Allah. Ballantana a haɗa kai da kai ana murƙushe addinin Allah. Ballantana da ku ake haɗa baki a cutar da musulunci da musulmai, kana musulmi munafiki kana amfani da kuɗinka kana yakar Allah kana yakar addinin Allah kana yakar manzon Allah kana yakar sunnar annabi Muhammadu kana cewa ko kuɗi na za su kare sai na yi wa wani kaza kai din banza kai din wofi kai din shirme ka je ka karanta tarihin karuna ka ji idan hauka kake yi ai ka samu matsala tun da ba za ka dawama a duniya ba ka je ka karanta tarihin duk wani mai kuɗi da ya nuna isa da faɗin rai a duk duniya ko musulmi ne ko kafiri la tafura inna allaha la yuhibbul bari'in wallahi malam karuna da ya sha iska ya sha kuɗi sai ya ce ai duk kuɗin nan nawa da nake da shi kar goni ya mun magana ilimi na ne ya bani wayon neman kuɗi na buge-buge na lokacin da nake tara kuɗin nan kuna ina ko kun san ma yadda ake wahala kuɗi na je san na yi kaza lokacin da muke neman kuɗi kuna ina yanzu za a zo a sa mana ido a dame mu a ce kaza a ce kaza mu je mana kai kuma وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة na ولا تنس نصيبك من الدنيا haka وأحسن كما أحسن الله إليك na ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
nasiha suka masa mutanensa tun kafin Allah halakar da shi komun kuɗinka ya karuna wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira amma ka cika more ka sakata ka wala wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabonka da kasonka na duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka gina gida mai kyau ka saka sutura mai kyau ka je duk inda ake zuwa a hau kuɗi a yi tafiya ana iya hawa kuɗi a yawo a duniya ka yi duk abin da za ka yi amma kar ka manta hakkin Allah wala tansa nasibaka min duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk annabi Musa ya masa wa'azi ya ce ka kyautata tunda kana da kuɗi ka kyautata alhaji da kai nake ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka alhaji Allah ya rufa maka asiri alhaji Allah ya sa ka fi karfin abinci alhaji ka fi karfin sutura alhaji ka fi karfin abun hawa alhaji ka fi karfin wurin zama alhaji ka fi karfin kujeran makka alhaji ka fi karfin kujeran umra alhaji ka fi kaza ka fi kaza ka fi kaza wa asim to ka kyautata wa talakawan da suke kewaye da kai kama ahsana Allahu ilaika kamar yanda Allah ya kyautata maka a wannan hali da ake ciki a yau ana rayuwar yunwa ana rayuwar talauci ana rayuwar matsi ana rayuwar mutuwa da ciwuka da cututtuka Allah ya tsallakar da kai duk waɗannan gadoji na halaka da tabewa amma makotanka suna faduwa su mutu da yunwa baka da buri sai dai tara kuɗi kana ta tara kuɗi amma baka tara kwanakin da zaka kashe kuɗin ba kana ta sayan motoci baka tanadi kwanakin da zaka ci ribar motocin ba kana ta sayan gidaje kana rufewa baka tana- tanadi shekarun da zaka zauna a gidajen ba kana ta sayan dabbobi kana daurewa baka tanadi lokacin da zaka amfana da su ba ga shekaru suna tafiya ga iyali suna taruwa ga duniya tana ce maka na kusa rabuwa da kai amma har yanzu baka da hankali baka hankalta ba kada kai barza a bayan ƙasa saboda kana da kuɗi kar ku taimaki karuwai kar ku taimaki yan giya kada ku taimaki yan fasadi da barna kada ka sa kuɗinka wajen yin sabon Allah kada ka kashe kuɗinka wajen mawaka da makida kamar yau yadda Allah ya jarrabi wasu daga cikin yan siyasan mu Allah ya jarrabi wasu daga cikin attajiran mu masu kuɗin mu irin yadda suke kashewa mawaka da makida masu yawo da karuwai da masu kiɗa da waka da karuwai yadda suke kashe musu miliyoyin kuɗi wallahi ba sa iya kashewa addinin musulunci wannan kuɗin ko rabin rabin rabin sa addinin musulunci ya zama cikin talauci addinin musulunci yana rayuwa cikin bara ƴaƴan musulmi suna rayuwa cikin maraici amma wanda yake barna wanda yake fasadi wanda yake fusata Allah wanda yake abinda Allah baya so shi ake ɗaukan makudan kuɗi ana dangwala masa ana bashi mutum ya zo ya yi waƙar minti biyar minti shida a bashi wajen biliyan kaza ga masallacin juma'an garinku ya shekara talatin yana buƙatar a gyara shi ba a gyara shi ba amma ka je ka ba wa mawaƙi biliyan kaza miliyan ɗari kaza kun bar addini a wulaƙance wanda shine gatanku shine mutuncinku kun bar ƙauyukanku cikin ƙasƙanci cikin yunwa cikin fatara kun bar 'yan ta'adda sun ƙwace ƙauyukanku sun ƙwace garurukanku ku kashe kuɗi don ku samar da security da tsaro a garurukanku da ƙauyukanku ba za a yi ba kuna ta miƙa wa mawaƙa da makida kuɗi kuna ba wa karuwai kuna ɗaukan mutanen banza kuna fita da su ƙasashen waje kuna fita yawon shakatawa ba ku san ba Allah yana ganin ku ba ku san ba 'yan ƙasashen ku suna kallon ku duk karuwar da zaka ɗauka ka tafi ƙasar waje da ita ka je ka zaga da night club da zaka je wallahi wani yana ɗaukan hoton ka yana kallon ka ya san cewa ka taho ka baro ƴan uwanka talaka suna cikin wayo Allah ne ya su amma baka da tausayi amma baka da jin kai amma baka da kishi baka san ya kamata ba to ga mai gidanka karo na bari ka ji ƙarshen sa mu je malam قال إنما أوتيته على علم عندي
yace ilimi na ne ya bani wannan kuɗin mu je mu je mu je.
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة To.
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم
da ya ce المجرمون wai iliminsa ne ya bashi wannan dukiya wai wayansa ne ya bashi kamar yanzu ne mutane man magana ya wa Allah aiki ya addinin Allah aiki zai ce ha, ya za a zo a dame ni an san lokacin da sha wahalar neman kuɗi na ai wayona ne ya bani ai karfi na ne ya bani ai iya neman kuɗi na ne ya bani na yi kaza na hau bayan tirela na je na kwana a gindin gada na yi kaza na yi kaza mutum ya ta faɗin wasu abubuwa da zai nuna cewa ai shi dabararsa da wayansa da iya nemansa ne ya tara masa kuɗinsa Allah ya ce yanzu ƙaruna bai gani ba, Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi, Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi kuɗi, kaji? Aksaru jama'a sun fi shi tara duniyar, Allah ya yi maganinsu, yanzu shi ƙaruna bai san da wannan ba, ƙaruna bai ga haka ba. amma yanzu yake daga'i yake girman kai yake nuna isa tuntunin Allah ya gama da su wala yusalu an zuru bihim al-mujrimu to shi me ya same shi فخرج على قومه في زينته ya saba kwalliya ya fita cikin mutanensa wai bayan wa'azin nan da aka masa ba ya sha kuɗi ya sha kwalliya ya zuba zinari ya zuba azurfa ya fita cikin mutanensa me yake cewa قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون na'am يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ
ai عظيم tsabar kwalliyar da karuna ya yi ya zuba kuɗi a jikinsa yana tafiya a gari waɗanda suke neman duniya masu son duniya sai suka rudu da suka ce kai ina ma mu ma an ba mu irin abin da aka ba wa karuna yanda karuna yake kecere ni a garin nan yanda karuna yake saka riga a garin nan yanda karuna yake keta naira a garin nan yanda karuna ina ma mu ma an ba mu abin da aka ba wa karuna kai innahu ladu hazzin azim lalle karuna fa yana da babban rabo shi kan ya dace da zuwa duniya in ji suwa masu neman duniya bari ka ji abin da zai faru وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير malamai sun kama wa'azi kenan
خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون daman su aikin malamai mazuwa masana Allah abin da suke idan suka ga an halaka to sai su jawo hankalin mutane wa qala alladhina utul ilm wadanda Allah ya bawa ilimi a wannan lokaci masana Allah da suka ga mutane sun halaka suka ce kai wailakum kaitanku ladan Allah shi yafi alheri ba irin abin da karuna yake yi ba ku nemi Allah ya baku lada ba wannan roman duniya na banza mai karewa ba ga wanda ya imani da Allah kuma ya aiki na kwarai kudin karuna na banza ne kudin karuna masu karewa ne mulkin karuna sarautar karuna rigar karuna zinarin karuna kwalliyar karuna adan karuna jiji da kai da karuna ba inda zai kai shi in banda halaka da tabewa sawabullahi khair da kun nemi ladan Allah shi yafi muku alkhairi da kuna da hankali da kuna da tunani me ya faru فخسفنا به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya ce tuntuni fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard ai sai muka nutsar da shi ba shi ba hadda hadda gidansa muka nutsar da su a cikin ƙasa Allah kuma ya ce bayi da wata jama'a saboda kudinsa da suka isa su taimake shi ba Allah ba wa ma kana min al-muntasirina kuma karuna baya cikin waɗanda za a taimakawa an gama labarinsa shine manzon Allah ya gaya mana a cikin hadisi har yanzu karuna bai gama surbuka cikin ƙasa ba ila yaumil qiyamati har sai Allah ya tashi kiyama shine zai je ƙarshen ƙasa ya shiga uku me ya jawo masa wannan girman kai me ya jawo masa wannan kin jin wa'azi me ya jawo masa wannan fadin rai fada da Allah fada da addinin Allah kin taimakon mutane menene ƙarshe wala وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك haka أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر sun fara da لولا أمن الله علينا لخسف بنا na'am ويكأنه لا يفلح الكافرون waɗanda suka yi burin ina ma da sun samu matsayi irin na ƙaruna a jiya da ake ba da labari suka ce "Wu, ashe lamarin Allah haka yake sai ya bawa dukiya wanda ya ga dama wani kuma ya bashi kaɗan ya sutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Ka, laula an manna Allahu alaina da ba dan Allah ya mana ni'ima da baiwa ba la khasafa bina ashe mun ma da an nidan da mu saboda me an nemi ƙaruna a garin an rasa an nemi gidan karunan an rasa kawai gurin ya zama kufai Allah ya nutsar da shi ina yake ina kudin ina dukiyar duk ta tafi gaba daya fa kasabna bihi wa bidari al-ard wai ka anna Allah ashe kamar Allah yana zuba arziki ga wanda ya ga dama ya tauye ga wanda ya ga dama kuma Allah baya jin kayin kafirai na'am تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ai wance ita ce gidan lahira da muka tanadar ga waɗanda ba su neman ulu waɗanda ba su nemi ɗaukaka ba da fasadi da barna duk wanda ya nemi girma wanda ya ce shi ya fi kowa yana sama da kowa to gidan lahira gidan albarka ba nasa bane ba la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu والعاقبة للمتقين ai kyakkyawan makoma ta ƙarshe ta tabbata ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to bari mu koma inda muka taho Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari wa qaruna wa fir'auna wa hamana da qaruna da fir'auna da hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati wastakbaru fil ardi hakika musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma suka yi girman kai ai kun ji girman kan qaruna ba sai na da bayani ba Allah ya ce wa ma kanu sabiqina Allah ya ce na damƙi kowa da abin da ya dace da shi na gaya muku irin kamun da Allah ya yi wa ƙaruna ƙarshen sa nitsar da shi aka yi wa kullum akhadna bi zambi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardh irin su qaruna wa minhum man aghraqana daga cikin su akwai wanda muka nitsar da shi ka san waye shine fir'auna da wazirin sa hamana shi kuma fir'auna da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo halakar da shi nitsar da shi yayi ka je kai alaran ne ka je ka nemo mana inda aka nitsar da fir'auna fita fita fita maza ka je ka nemo فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا wata gaskiya فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah ya ce muka nutsar da su a cikin ruwa wani abu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wani ya nutsar da shi cikin ƙasa dutse da dutse ya matse shi wani ya turo masa iska ta ɗauke shi wani ya mai barin dutse a sama wani ya halakar da shi da tsawa wani kuma ya tsunduma shi a ruwa ya ta kiran habu har ya mutu fir'auna kenan Allah ya nutsar da shi a cikin ruwa ba shi kadai ba da shi da wazirinsa kasan fir'auna yana da waziri hamana da rundunoninsu gabaki daya ukriku aka nitsar da su a safiya ta farko gaba daya ko mutum daya ba wanda Allah ya bari a ciki Allah ya ce wa ma kana Allahu yuzlimuhum Allah bai yi musu haka dan ya zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yuzlimuna kawukan su suka zalunta kawai Allah ya ce ya aikata haka ne da akan su saboda jaza'an wifaqa bima kasabat aidihim sakayya wanda ya dace da abin da hannunsu ya aikata fir'auna malam da Allah ya zo halakar da shi sai ya ce a nemo masa annabi Musa zai halakar da shi ashe bai san bara na halakarsa ne shi ma annabi Musa ya ji labari fir'auna yana neman sa zai halakar da shi ya tattara kayansa ya gudu dan ya bar garin Misra jama'a ya halatta duk wanda ya ji labarin za a batar da shi a halakar da shi ya gudu ai kwarai ku da gaske duk wanda ya ji akwai matsala da ka ji garin bai maka daidai ba ka ji ana kus kus kus kus innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin wani ne yazo ya samu annabi Musa ya ce kai ni fa na ji a fada fir'auna manya manyan mutanen sannan fa suna ta kulle-kulle a kanka fa za su kashe ka ina maka nasiha ya kai Musa ka haɗa kayanka ka bar garin nan ka gudu annabin Allah ne kai dan taurin kai sai ka ji ana cewa za a kashe ka sai ka zauna su zo su zabe ni zo su gani ina haɗa kayanka kafin gari ya waye can ka wuce kalkin goma ka yi nisa ina ka nufa shi ashe kamaru za ka tafi wallahi shi fi maka alheri haka suka gaya masa fa kharaja minha khaifan yataraqqab Allah ya bada labari yace Musa ya fita yana cikin tsoro yana firgici bai tsaya ko ina ba sai madayana wannan gudun farko da yayi kenan shine ya tafi madayana can yayi tafiyar kafa a riwaya aka ce tsabar bala'in tafiyar kafa da annabi Musa ya da ya gudu saboda kada Fir'auna ya kama shi sai da takalmin sa ya tsitsinke gaba ɗaya kafarsa ta faffashe yana isa wannan garin ne ya tarar da wasu yara 'yan mata suna cikin kunya sun taho da dabbobin su za su shayar da ruwa sun tarar da taron maza suna ɗiban ruwa shine ce kai bari in taimaka waɗannan 'yan matan yana cikin yunwa kamar yadda ya bada labari ba sha ba ci ba komai shi kadai a duniya ya gudu saboda fir'auna yana neman sa bai zai iya faɗa da fir'auna ba yanzu wannan ya nuna ba kan gaskiya yake ba ko da mutum yana kan gaskiya idan ƙarfinka bai kai ba ka yi dabarar da za ka yi ka lallaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka ai ya zauna lokacin da yana kallo ana bautar gunki a cikin ɗakin Ka'aba bai cire ba saboda ƙarfinsa bai kai ba annabi an yi lokacin da aka hana shi kiran sallah duba kiran sallah fa a makka fa wannan makka da kake zuwa umra kake zuwa aikin hajji fa an yi lokacin da fa aka ce annabi kar ya din kira sallah haka kuma annabi ya hakura sai lokacin da ya samu karfi ya samu fawa yayi zaka ba a gaggawa a cikin harkar addini idan kana da karfi bismillah ka buga baka da karfi kai yan dabarun da zaka yi wallahi duk abin da za su faɗa a neme ka a rasa a ce ina aka rama kalla a ce ai aka rama kalla sai dai a masa addu'a ya yi gaba kar ka zauna ka yi gaba saboda rayuwarka tana da amfani ai ka tafi Allah ya tsare ka a hanya ka dade ka dawo in gari yayi daɗi al'amura suka kankama sai ka dawo ka baza da'awa ina fata ana fahimta to haka bayan ya dawo ya ci gaba da wa'azi da shi da haruna wa fir'auna yana wa'azi wa fir'auna fir'auna ya ce a nemo masa annabi musa nan sai ya halakar da shi sai ya kashe shi to shi ne ya kama hanya ya fita yana zuwa sai ya tinkari teku da ya je ya daga sandansa to ya za a yi kawai sai ya nuna mu'jizar Allah da Allah ya wa annabi ya daki tekun ya ce buɗe mana hanya kawai tekun na malam sai ta farke ta buɗe sai ta zama titi kwalta ya ce wa mutanensa ku zo mu tafi ya shiga yana tafiya yana tafiya sai fir'auna ya ji labari ai ga Musa ya tafi kawai sai biyo shi da fir'auna da hamada wa junudahuma da rundunoninsu ga baki daya suka biyo shi wai dan su halakar da shi sai da Musa ya shiga tsakiyar ruwan nan tsakiya fir'auna shi ma ya biyo shi yana cewa bari mu riske su mutanen annabi Musa suna cewa gafacin fir'auna da dawakinsa da mutanensa ba za fa su kama ba annabi Musa yake cewa kalla inna ma'i rabbi sayahdi kalla ina tare da ubangiji na ku kwantar da hankalinku ubangiji shi zai shiryar da ni hanya yau fir'auna bai sai kama ni ba malam sai da ya tsallake tekun nan kaf hanya a buɗe fir'auna da shakiyancin sa malam wai sai yake cewa mutanen sa kun ga kun ga da nazo teku ta buɗe ko kun ga zuwa na teku ta buɗe ko suna ganin mai mulki ya zo ashe Allah kyale shi sai da ya je tsakiya annabi Musa ya tsallaka gaba sai kuma Allah ya ce wa ruwa dawo ruwa aka haɗe fir'auna ya fara kumbuɗar ruwa tukunna ya rinka shan ruwa tukunna ka iya tuno wurin
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
malam da fir'auna ya sha ruwa ya koshi fam ya ga tabbas mutuwa zai ni dai ina jin gaskiya fir'auna bai iya ruwa ba ya buga ya buga malam ka san me yace wai sai yake gaya wa mutanensa kai ni fa na yi imani da abin da banu isra'ilan nan suka yi imani da shi mana abin da annabi musa da mutanensa suka yi imani da shi ni ma yau fa na yarda da shi na fa yarda da shi sai Allah ya ce al'ana wa qad asaita sai yanzu sai yanzu bayan ka gama saban Allah sai yanzu bayan ka gama barnar da ka gama barna ka ce yanzu ka yi imani lokacin da imanin baya da amfani to malam fir'auna fa sai da ya zama musulmi kafin ya mutu a faɗarsa fa yace wa ana minal muslimin Allah ya ce ba za ka karba ba me yace
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين mabarnaci ne فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
kamar addu'a Allah ya bani kuɗi in kai ka Misra in nuna maka Fir'auna in kai ka gidan tarihi tunda kai Allah rahmana ne in ja ka kai mun addu'a Allah kawo kuɗi miliyoyi kuɗi da yawa ka ce Allah ka ba malam kuɗi kuɗi ya kai ni Misra ka ga wannan ayar falyawma nunajjika bi badanika nuna wa Fir'auna a cikin akwati da komai da komai za ka yi za ka yi ko? To Allah ya bani kuɗi in na samu na wadata sai in yayyafa maka. Abin da ba a daidai Allah ki ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya kai mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.